sake saduwa cikin wannan littafi da muke karantawa na al'aqidatul wasfiyya na shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah rana ta matsaya akan bayanin wato wata matsala a wurin alisunna wal jama'a da muka kawo cewa waɗansu daga cikin alisunna wal jama'a suna fifita ali akan usman waɗansu kuma suna fifita usman akan abinda muka yi magana kenan ko waɗansu kuma idan sun jero su za su yi shiru idan sun jiro guda uku za su yi shiru a kan na hudu to malam ya ce lakin istaqarra amru ahli sunna sai dai a ƙarshe al'amarin ahli sunna wanda yake ta kai da kawo tsakanin sayyidina ali da sayyidina usman wannan ya ce wannan ne na uku wannan ya ce wannan ne na hudu bayan dai da an yi ta kai da kawo al'amarin ahli sunna ya tabbata ala taqdimi usmana akan gabatar da Usmana kuma Ali sannan Ali shine rajihin magana karshe dai na ukun khalifofi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Usman bayan shi kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala mun gane wannan ko wa in kanat hadhihi almas'alatu ko da yake ita wannan mas'alar mas'alatu Usman wa Ali mas'alan Usman da Ali cewa wani ya yi wani a cikinsu laisat minal usuli ba ta daga cikin ƙa'idodi ko kuma aƙidodi allati wadda yuballalu fiha al-mukhalifu wanda ake batar da wanda ya saba a cikinta a ce mai batacce inda jumhuri ahli sunna a wurin mafi yawan ahli sunna idan kace aliyu yayi usman ba a ce ba batacce ne mun gane idan kuma ka ce usmanu ya yi ali dama dai inda sabani yake wurin a gabatar da aliyu a kan usman idan ka gabatar da shi a kan sayidina usman shi sayidina ali to a wurin halin suna ba su ce ma ɗan bida ali ba su ce ma ka saki hanya ba su ce ma ka saki hanya annabi sallallahu alaihi wasallam bata daga cikin matsaloli waɗanda za a ce mutum ya bace ya kauce ba shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lakin dal mas'ala sai dai mas'ala allati wadda yudallalu al-mukhalif fiha wanda ake batar da wanda ya saba a cikin da a ce mai batacce ne ce mai bid'a yake dan bid'a ne wannan mutumin mas'alatul khilafa ita ce mas'ala ta khilafa yin shugabanci bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan manzan Allah ya bar duniya to duk wanda ya yi magana a cikin wannan matsala ya ce ba abubakar ne khalifa ba umar da usman duk khalifancinsu na banza ne duk wanda ya wannan magana to za a ce mai batacce ne shi za a ce mai yasa ta hanyar Allah subhanahu wa mun gane ko wannan ita ce matsalan da in mutum ya yi sabani a cikin ta sosai a ce mai matacce ne wa zalika annahu saboda suwali suna yu'minu suna imani annal khalifa cewa shugaba wanda ya mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin tahiyyar da al'umma baya da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar suna imani da cewa shine Abubakar saboda waɗansu dalilai da suke nuna cewa lalle abubakar ɗin shi ne shugaban bayan manzala domin shi ne kaɗai cikin sahabbai wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma je ka yi sallah je ka jagoranci mutane ka yi sallah manzala sallallahu alaihi wasallam aka ce mutane sun taru ana jiran ya tuwi sallah ya ce muru abubakar da yusalli bin nas ku hori abubakar ya mutane sallah har su uku annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe sai da bakar yazo yana sallah kuma manzon Allah ya taho ana shaye da shi yazo ya tsaya kusa da shi sai sai da bakar koma baya har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai tsaya din da yake nuna ne me ya cancanci ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabanci mutane ko yana da darajoji da yawa waɗanda suke nuna cewa lalle dai shi ne shugaba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake shugabancin shi kwace ne zalunci ne don ne cuta ne ga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a ce mai wannan batacce ne ya saki hanya ta gaskiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabbai da sauran mu'minai a kanta thumma umaru sannan umar bayan abubakar sai umar thumma uthman sannan uthman thumma ali sanna wa man ta'ana duk wanda yayi suka fi khilafati ahadin cikin shugabancin ɗaya mina ula daga waɗannan mutane guda wa huwa a ballo to shi ne mai bacewa min himari alihi daga jakin mutane shi na duk wanda ya soki wani daga cikin waɗanda ke shugabancin shi bai yi ba galibi waɗanda ke suka shugabancinsu a cikin waɗannan shi ne ainihin osmanu da aliyu shi ne wanda mutanen da ba sun yarda da shugabancinsu kuma suka soki shugabancinsu a zahiri suna tare da hannu suna cikin matsaloli amma nan wurin suke zaginsu suke tsine masu alfarsu gurbatattu waɗanda ba su jin nauyi su tema sai na wasu ba na zalimi yana fifita dangin shi kuma cikin halin sunna ne ba wai bangaren wasu bane can da cikin halin sunna ne waɗanda sun yarda da abubuwa da yawa na halin sunna amma shugabanci shi ne suna so da shi akwai ƙungiyoyi da yawa waɗanda aka kafa a cikin duniya suna nan kamar ƙungiyar da take dawon dawo da khilafar rashida zuwa duniya wanda in ka kalle za ka ganin babu wanda ke da alaman ya shirya ya dawo da addini kamannu na malamai ma ba su da ba su da kamannu na malamai hirarsu babu ta malamai a ciki amma su ne suke bugun gaba cewa waccan ilafin rashida za su mero ita a duniya za ka same su a ƙasar masar za ka same su a ƙasar sudan za ka same su a suriya za ka same su a kurdin da sauransu ana su wai kawai abin da ya dame su shugabanci zai dawo duka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa neman shugabanci duniya ba Allah sallallahu alaihi wasallam bai nemi shugabanci ba kuma bai aza sabon shi kan neman shugabanci kwata kwata yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya mai da hankali a karantar da al'umma addinin musulunci shi ne kawai don inda shugabanci yake nema da tun maka ya tabo gwarmaya sai an nada ya shugaba ko da na bangaren muminai ne musulmi waɗanda suka yi imani da Allah da shi sanada ya shugaba da wani manzala bai nemi wannan tare da cewa dai shine mai ba su koda da doka shine ke karantar da su shi ke ilmantar da su addinin musulunci amma ba mai ce mai shugaba cikinsu kuma bai ce wannan musulmi da ke bangare na nan ne daulata ba nan ne kasata ba mu shari'a duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma Allah ya saukar mai magana shari'a magana zartar da shari'a in ka sha giya a baka za duk babu in ka yi zina ma bulala kaza duk babu in ka yi kaza duk wata doka wadda ake zartarwa ta hanyar shari'a babu ita ba zalla bai zartar mu kowa ita ba kun ga kenan bata ne wani ya hito ya kawo kungiya a duniya ce shugabanci za mu yi da abinda za ka yi shine ka dawo da karantar da mutane addinin musulunci su san addini shine abinda Allah yake bukata idan muka yi ƙarfi muka san addinin mu kowa fahimce shi shike nan shugabanci ba da wani wahala idan ba za mu kai kara da mu amma a ce tun da farko sai na nemi shugabanci sannan in karantar da mutane wannan shiriri ta ce aka sun su kuma mutanen da suke kawo kungiyoyin su dan a yi jihadi a yi yaki wannan ma duk shirme ne wanda Allah bai kawo kungiya dan a yi faɗa taɓa kawo kungiya ba ko ya horar da mutane ce ku kawo kungiya ku je ku yi faɗa wanda Allah duk bai wannan za ka ga su ma waɗannan ba abin da ya sha musu gasai da su ɗauki makamai su ta yaƙi ba su karantarwa ba su karatu su komi kaga wannan duk ɓata ne to duk ire-iren su ne suke suka shugabancin sayi na usman to duk wanda ya soki shugabancin shi ɓatacce ne duk abin da aka faɗi cewa sayi na usman ya yi ɓata ne ƙarya ce bai yi ba bai bibita dangin shi ba ba wani cikin dangin shi da bibita a kawai da ƙarya ce ake duka wanda sai na Usman ya nada cikin dangin shi ya dace ne shi yasa ya nada shi saboda cancanta idan ana neman ma'aikata a cikin wurin aikinka duk waɗanda za su yin aikin nan ba su iya ba sai dan uwanka wanda kuke uwa da yau ba da dami ba ka sa shi shi ya iya dan ka a ce maka kayi son kai ka jawo dan uwanka sai ka kisa wanda ya iya ka jawo wanda bai iya ba ya banna ya rage ga mutane dama shi malami na kwarai wala ya khafu billahi la mata la zargin mai zargi ba ya tsoron shi abin da za ka yi kamar shi dai ya sa auren Allah subhanahu wataala ba ya da rai saboda cancanta ya diba to duk waɗanda sai na Usman ɗin ko ya nada a cikin shugabancin su sai na Usman wa shaida gare a wurin Allah dan aljanna ne shaida gare a wurin Allah subhanahu wataala cewa duk abinda ya aikata Allah subhanahu wataala ya yi mai to saboda haka zai yi wani abu inda Allah ya san zai wani abu duka Allah zai mai wannan shaida to a kaddara ma ya shi wannan abu baya daga cikin abin da za a hita mutum daga musulunci bai daga cikin abin da zai rage ma mutum imani duk baya daga ciki to amma waɗannan suna sukan shugabancin sai na wasu da haka ba na ce duk wanda ya suka a cikin shugabancin ɗaya daga cikin waɗannan to ya yi jaki bace ka zan jaki ya babu ɓatacce ga mashi ko ta shi jaki rayuwar shi baki ɗaya ɓatacce ne ba a ko ya san addini ne ki san addini ban ka kira sallah me zai ha shi ya maga aljandu yake wannan kukan nashi saboda ka shi babu maganar ba magana ya san addini ba magana ya fahimci addini batacce ne to idan mutum ya soki wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama gara jaki da shi ya kima ya yi shi mai gara hanya ulaika kal an'ami bal hum adall wadannan kamar dabbobi suke yi Allah sun ma yi dabbobi bace kaga dabbobi ai ba Allah ta'ala bai azama su shari'a yace tumaki su yi sallah ko su yi arwala ko ya ce sun yi tsari su kama ruwa ba duka Allah ta'ala bai dora masu wannan ba idan aka ce ma kuma gara dabba da kai kayi dabba ba ce aka ga asara za ta fata ba wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma suna son iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yatawallawna kuma suna jibanta su suna goyon bayan su suna taimaka musu iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lulluba musu mayafi yace Allahumma haulai ahlu baiti waɗannan su ne iyalin gidana da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan mutanen duka ana ce musu da mi ahlul bait ahlul bait ahlul bait ne duka waɗancan da nassan alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce su ma iyalin gida ne wa yutahhirukum ahlal bait wa yudhhibu ankum rijis wa yudhhibu ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tatheera ya ku iyalin gida ne kuma Allah subhanahu wata'ala na ta magana gidan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta magana kan mata har yazo nan wurin ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضيفين كان ذلك على الله يسير ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن أو تقراءة وكرنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم واذكرنا أي كل أبي بيتكم من آية الله saboda su ne waɗanda Allah subhanahu wataala cikin alkur'ani ya bayyana cewa su ne suwa su ne su ne ahlul bait matan manzo Allah sallallahu alaihi dukkan su ahlul bait duk wanda ya cire su ya kare ta Allah subhanahu wataala ya kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wadancan saura su ma iyalin gidan shi da matan da wadancan waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ali da diyan shi da matan shi zalla ya ce su ne iyalin gidana ga iyalin gidana ya ubangiji Allah subhanahu wataala dukkan sai mu game su mu ce duka iyalin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi to ahli sunna duka suna kaunar su ba su bambantawa ana yahudanci yahudu suke diba annaba suke wancan suna son shi amma wancan annabin ba su kaunar shi a duk wanda haka na bai yi imani da annabawan ba ke to yahudanci ne ka ware wasu kace su ne iyali kuma waɗansu ba iyali ba ne alhali kuma allah ya ce musu iyali wa yahfazuna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma suna kiyaye wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su iyalin gidan nashi haithu qala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yawma ghadirukum a ranar ghadirukum ma'ana ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hajjin ban kwana daga makka zuwa madina yayi da zango yayi da zango a wuri da yake cewa ghadirukum ana annabi sallallahu alaihi wasallam hudu ba mai tsawo ja hankalin sahabbai ya masu waɗaye masu ya ilmantar da su ya tunatar da su abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da manzo Allah ya gaya musu ya ku zakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah subhanahu wata'ala a cikin iyalin gidana ma'ana ku rike mutuncin iyalin gidana ku kaunaci iyalin gidana ku zakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku ku ji tsoron Allah a cikin iyalin gidana ma duk ku laganta su kakku ba su baya bayan rayuwa ku ci gaba da ƙaunarsu da son su kamar yadda lokacin da nake dare kuke kamar su kuke son su to sa a ahli sunna jama'a suna kiyaye wannan wasiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu da haka suke kaunar su da haka zaka ga ahli sunna da sahabba da mata annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyida ali da matan shi da ƴaƴan shi da jikokin shi suna kaunar su ko ba haka ba shi yasa saboda kaunar da ahli sunna suke ma a iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga in ka kilga gida goma nan garin ko duk garuruwan musulmi sai ka tar da mi akwai aliyu cikin su gida goma da wuya a ce babu aliyu cikin su da waya ka samu fami babu aliyu cikinsu akwai wai saboda mi ai saboda kaunar manzala sallallahu alaihi wasallam ake samu wannan su har ya kai ma in an samu yaya biyu tagwaye ba wani suna da ake musu sai mi hasan da husaini tare da cewa ba wani nan suke akwai ba cewa zamanin manzala an hidiya biyu masu hasan da husaini amma mi saboda kaunar su waɗancan gani ake tare aka hisu rana ɗaya aka hisu alhali ko ba rana daya ka heso ba kara ka heso saboda kaunarsu haka iyali da wuya katar da iyali goma cikinsu ba fatima ko akwai in an yi rashin sa ne a samu guda ɗaya cikin wannan fama fami goma a ce magidanci goma kakansu guda ɗaya ne ya yi hidu waɗannan magidanta goma a cikinsu cikin 'ya'yansu jikoki wannan mutunan fatima ɗaya ce sai an yi rashin sa ya gatar da ta haɗe ciki ai ta ce ake ce ma fatima ta ce ake ce ma zara duk guda ne duk suna ɗaya ne ake rada yau duk me yasa ake wannan saboda ƙaunawa ƙaunar manzala sallallahu alaihi wasallam kuma waɗannan iyalin shi ne muna ƙaunar su kuma sai ka tar da wani bangare kuma matan manzala sallallahu alaihi wasallam ga sunan barjat da 'ya'yan shi wanda ya yi kaf za ka in an haihi ‘ya'yan ba yanzu ba da sabon sunaye suka shigo daga khadija sai aisha sai zainab su ne kawai sunaye saboda bi saboda kaunan iyalin gida annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan wasiya ahli sunna sun kiyaye ta kuma ba su gushe ba suna kiyaye ta ba har tashin alkiyama wa qala aidan lil abbas ammi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ma abbas dan uwan baban shi baban abdullahi dan abbas wa qad shaka ilayhi ya kawo koke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam anna ba'd quraish cewa waɗansu quraishawa wani daga cikin quraishawa ya jifu bani hashim yana kyamar bani hashim yana nuna rashin mutunci gare su fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake ga hannun shi la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta yuhibbukum lillah har sai sun kaunaci ku dan Allah ana sai sun kaunaci masu imani cikin ku dan dan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne zaka kauna cikin ba kun kafirai ko yan mota cikin su ko su Abu Lahab da su kuton Allah ya saukar da ayata sura ta alqur'ani tana bayani akan miyagun halayensu kaga dangi ne da Abu Lahab da baban manzala sallallahu alaihi wasallam ubansu guda uba guda ya yi su amma shi baya da imani kaga shi baya da baya da rabon kai kaunace shi ba kuma ka shi ina karanta suratul masali kai magana akan shi akan miyagun halayen shi saboda kafiri ne dan wutar shi manzala ya ce to ba za su imani ba har sai sun so ku dan Allah wa li qarabati kuma sai sun so ku saboda zumunci na da su saboda makusanta na ne dangi na ne wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha astafa bani isma'ila lalle Allah ya zabi diyan annabi isma'ila akan wa ha akan diyan wa ha banzu ba ya annabi cikin ɗayan larabawa cikin larabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya annabi Isma'il shi annabi Isma'il ba balarabi ba ba na tsari ne amma ya zo ya zauna a cikin larabawa to yi larabci ya auri balaraba saboda aka ɗayan da ya yi ba da suka zama tuni larabawa saboda shi bai rayu a can ba inda ya rayu a makka ya rayu a nan aka yi shi don kaga baban shi bature ne annabi ismail a annabi ibrahim haka nan ya zo ya bar shi ya bar shi ta yi shi a nan ya tashi ya iya larabci tunda waɗanda suke zagaye da wannan larabawa ne ya koyi larabci ya iya da ya balaga aka aura mai balaraba ɗaya biyu annabi ibrahim na cewa su kita ta uku ta zauna ko to waɗannan ɗiyan da ya yi wa allah subhanahu wata'ala ya zaɓe su kan sauran ɗiyan larabawa ya fifita su ma'ana wasafa min bani isma'ila kinana kuma Allah ya zabi kinana daga cikin diyan annabi isma'ila cikin diyan ma kuma sai ya bibita kamar yanzu a ce kana da diya guda goma sai Allah subhanahu wataala cikin su ya ba ya zabo wani cikin su ya dauki wani ya bashi har da qur'ani ya iya qur'ani da qira'o'i guda goma ya san tafsirin alqur'ani Allah da ya shi babban malami su sauran su kuma suna nan suna da bige-bigen su ana ta bige bige ana neman abincin da za a ci shi kuma Allah ya zaɓe shi ya ɗaga shi ya ba shi ilimi ko Allah ya shi babba wani profesa na ilimi na zamani wanda yake karar da al'umma cikin ƙasa ga yadda ilimi su sauran suna da suna ta bige bige duk jahilai ne abinda suka sani to irin wannan zaɓin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaƙulu kinana daga cikin wa ɗiyan annabi Isma'ila wasfafa min kinanata quraisha kuma Allah ya zabi quraish daga cikin diyan kinana shi kinanan kuma yana da dan quraish kuma sai Allah ya zabi cikin diyan shi da yawa shi kinana kuma sai Allah ya zabo wa quraish duk suna mutane ne wasfafa min quraish bani hashim kuma cikin diyan quraish din kuma sai Allah subhanahu wataala ya zabo wa bani hashim wasfafani min bani hashim ni kuma sai Allah ya zabe ni daga cikin bani hashim kaga zabi ne bisa zabi zabi bisa zabi zabi bisa zabi har aka kai inda nan ne karshe nan ne khitamuhu misku daga shi babu wani daga shi me shi ne karshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كما أهل السنة سنة جبنتر suna kaunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ummahatil mu'minina uwayen mu'minai da Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhu matan shi uwayen su ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam uwayen mu'minai ne haka Allah subhanahu wataala ya dan haka ahli sunna suna kaunar su ba su kin kowa daga cikin su domin duk wanda ya kyamace su ya kyamaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan da Allah subhanahu wataala ya ce uwayenka ne ko na ka kyamace su ai kaga mutum ya yi da'a rishin da'a da rishin ladabi ko mutum ya yi rishin biyayya uwarka ce wadda ta yi ita wadda ta yi gabata da aya cikin ƙur'ani ko ta yi amma ga waɗannan suna da aya cikin alƙur'ani ko ka gansu ko ba gansu ba su ne dai uwayenka da nassi karara matan da suka zanna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare sa wanda zaka zagi ka tsine musu su matan manzala salaba kamar matan sauran annabawa ba ne matan manzala sallallahu alaihi mumine ne masu cikakken imani ba kamar sauran waɗansu matan annabawa ba ne waɗanda suka ƙi imani da annabawa shi matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da shi babu ilan wabali ciki da waje duk sun yarda da shi babu munafika ko da cikin matan shi dukkan su mumine ne masu cikakken imani ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة kuma da suna suna tabbatar da cewa su waɗannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne matan shi a ranar lahira ko kuma Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum wa ma alatna min amalihim kai in kai imani Allah zai gama ka da matanka cikin aljanna in ka shiga aljanna tare da su su ma sun yi imani tare da ku haɗu kai aka ma haka nan balle annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aljannan ma sai ya je ya nemo izinin a buɗa ta kuma a zo a ce kai ka shiga da matar ka matan shi na wuta a in dai matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shiga aljanna ba to ba mace da za ta shiga aljanna in suna wuta to duk matan duniya suna wuta ko matan wajibi tana wuta in dai mata a nabi sallallahu alaihi wasallam shiga aljanna ba to babu wata mace da zata shiga wanda ku suna tabbatar da cewa waɗannan mata suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ranar lahira suna tare da shi a cikin aljanna khususan khadija balle ma khadija umma akthari auladihi wadda take ita ce bahiyar mai yawan ƴaƴan shi ƴaƴan shi guda shida dai ita ta yi su ɗaya ne kawai ba nata ba shi ne wa ha shi ne ibrahim shi kere ne ba nata ba duka ita yi su ita ta yi alkasim ita ta yi abdullahi ita ta yi fatima ita ta yi zainab ita ta yi umu kalsum ita ta yi ruqayya duk ɗiyanta duk ɗiyan annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawa wa anna man amana bihi huwa awwala man amana bi kuma ita ce farkon wanda ya imani da shi ko ita ce farkon mu'mina shi kaga addinin musulunci bai baro mata baya ba tare da mata ake tahiya farkon musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine mace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yana karkarwa ya ga malaika jibril a cikin kogon hira ita ta kwantar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kwantar mai da hankali ya kalla wallahi la yukhzika Allah abada Allah ba zai taba kunyatar da kai ba har abada innaka latasil rahim tahmilu al-kalla wa takri ad-dayba wa tu'inu ala nawaib al-haqq ta wada dabi'u da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zo mu je in kai ka wurin magajina magajinta ne wani mutum ne wanda yake masani ne ya san littattafai na attaura da injila da yana rubuta su ya iya rubutu ya iya karanta ya san harshen yahudawa da ya iya rubutu shi ne waraka da zai rike wurin waraka abin da ke nuna ta yarda ta yi imani ke ta gaya mai ta ce ba waraka saurari dan uwanka abinda za a gaya ba da ya gaya mai ga abin da ya gani da ke hazan da musa ladi nazara ala musa wannan shi ne ma'abucin sirrin da yake je ma annabi musa alaihi salam ana wannan shi ne mala'ikan da ke zuwa wajen annabi musa shi ne sauka gare ka ya ce wa in yudrikni yawmuka an surka nasran mu'azzar idan irin ranar ka ta tabbata cewa kai ne annabi zan taimake ka taimako mai ƙarfi bai daɗe bai rasu mana dai khadija ta yi imani da annabi sallallahu alaihi ita ce farkon wanda yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi ya yarda da shi ha khadija ta riga shi ta ko da aka wada mata tayar tayar da kawai zabi ne na Allah subhanahu wataala Allah ne ya zabe shi zai kai shi wani matsayi shi kuma bai halarci gomi a ciki ba kayi a sake saukar da wani wahayar su wa adadahu ala amri kuma ita ce warkon wanda ya karfafa annabi sallallahu alaihi wasallam akan al'amarin shi manzo Allah yana gai sosai to mutane sun hana ni dukiya khadija ta bani ta taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kala amarin shi wa kana laha minhu almanzilatu alaliya Khadija tana da matsayi madaukaki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san a bata Khadija kuma abokanta da suke zuwa wurin da lokacin tana dare annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa ziyara in aka yi yankan nama gida annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa a hidda a kai ma abokanta Allah yana nuna cewa wannan yana daga cikin cikar sadar da zumunci ga ɗan uwanka ka sadar da zumunci ga abokin shi wanda da yake zuwa wurin shi shi bayan suna zuwa wurin ta abokanta ne Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyautata masa was-siddiqata binti siddiq sannan kuma ta biyu da as-siddiqa binti siddiqi mai yawan gaskatawa kuma yar mai yawan gaskatawa take Aisha التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمن قال صلى الله عليه وسلم يدي أجبنت جاء فضل عائشة على النساء في في كنت كي غنانا شاكا سورا ماتا كفضل الثريد على سائر الطعام kaman fifikon abincin da ake ce mai tsaridi ne akan sauran abinci baki da tsaridi a wurin larabawa ke nan ko? ma wurin mu ba abinci wani ne lafiya amma su a wurinsu a lokacinsu abinci ne mai daɗi wato tsari shi ne kirarowan waina ko kirarowan gurasa guntayenta a gungunta a zuba nono a sha a ci haka abinci ne mai daɗi ko wannan wani larabawa abinci ne mai kyau amma kai a wurin kama biredi ne za a kikketawa a biredi a gudun tsara shi a cika kwano a zuba mai nono da suka yi a zanki ɗauka guntu-guntu ana ci a gana an mutum yi mai za a ce mashi talauci ne talaka ne biredi biredi ba ka isa mai miya a sa mai su yanzu za ka yana nan da darajar shirinsu laraba yanzu za ka yana nan da darajar mai canza wani abincin zamani mai canza suna ganin darajar shi ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويتبرؤون كما سنا برنتا سنا كبكبي هنوس min tariqatir rawafid daga hanyar rafidawa sune yan shi'a alladhina yubghiduna as-sahaba wadanda suke kyamar sahabbai ba su kaunar sahabbai waye su gona kuma suna zagin su tanan shi'a masu aqidar shi'a ba su son sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yan kadan daga ciki don kwarori jin kawai su cikin sahabin da ya yi dubu ɗari ka ce guda biyar kake su ko guda shida kaga sun ruwaito hadisin wani cikin sahabbai so yana karfafa bid'a sun yi hadisi to sai su rawaito sai su ce abu hurairah ma ya rawaito amma me ya rawaito abinda suke so ne ya rawaito masu ba ka wa ruwan su da shi kyamar sahabbai suke baki daya sai yan kaɗan daga cikinsu kuma suna zagin su ba su yin nauyi ba su yin kunya ajin kunya su ce ma su zagi sahabi su ce Allah ya mai kaza muna ganin ma ibada ne addini ne za su samu lada wurin Allah subhanahu wataala da shi a ga wannan matsala ce ya shi aka taɓa yin addini da zagi addini Allah subhanahu wataala ya saukar a zangin zagi cikin shi gumaka fa waɗanda ake bautawa Allah ya hana a zage su gumakan da ke cikin garin makka Allah ya ce musabbai kakku zage su wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah yasubbu Allah adwan bighayrihi kakku zage waɗannan gumakan da suke roƙo wanda ba Allah ba don kuka zage su ma za su zage Allah mutum ya zo yana ganin gunkin shi shine Allah shi ke bashi shi ke baya komi shi ke baya haihuwa shi ke baya abinci shi ke baya arziki kuma ka zo ka zage shi ka ce gunki kaza ya cika zai shi shi ma sai ya ce mi kai ma wanda kake bauta mai ya cika zai shi ya Allah ya ce to tunda in kun zagi gumaka zai kai ku ga zagin zai kai ga a zage ni ni to kan ku zage su zage su gumaka ma Allah bai yarda a zage su ba to wani addini kuma ya halitta maka zan zagin bayan Allah da suka manu kudinka suka ci kun yi huda ne suka ci amanaka mai suka ma ba abinda suka ma tilka ummatun qad khalat sun riga sun wuce baka rayu tare da su baka san su ba kakanka ma bai san su ba kakan ubanka ma bai san su ba kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakanka bai san su ba kakanninka da yawa za duk ba su san su ba kuma da aka yi za ka zama ƙila masu albarka haka ɗauki wannan shi ne addinin Allah subhanahu wa ta'ala in haka ba daidai ba ne to sahabbai ba ruwansu da wannan ɗariƙa wannan hanyar ba ruwansu da ita hanyar mutanen da suke kyamar sahabbai kuma suna zagin su to ahli suna ba ruwansu da ita wa qariqatin nawasibi sannan kuma suna kakkaɓe hannunsu daga hanyar nawasib alladina yu'duna ahlal bait wadanda suke cutar da iyalin gida na musulmai bi kaulin da magana a amalin ko kuma aiki dama mutane kashi biyu akwai masu zagin sahabbai ko kuma masu kaunar sahabbai su zagi iyalin gida a musu ba su zage ci mana ba su su kuma suna son sahabbai amma da na ba su kauna iyalin gida a nan sallallahu alaihi yadda waɗannan suke zagin su sahabbai su ma ka suke zagin iyalin gida a nan suna cutar da su da magana shine da zagi ko kuma da aiki to duk alu suna ba ruwansu da kowa cikin wani duk shirman muni ta hanyar su ta kauce ma hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ɗora mutane a kanta saboda haka kenan waɗannan su ne ƙungiyoyi waɗanda alu suna suke barranta suke kakkaɓa hannuwa da gare su cewa duk wanda yake ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda batacce ne ba ya akan hanya ta ƙwarai wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ya ja hankalinmu ya kira mu zuwa gare ta mutum ya kauce makarantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan waɗannan bayan Allah su bi duka ƙaunarsu ake hubbu sahabati wal qarabati sunnatun alqa biha rabbi idha ahyani san sahabbai da iyalin gida annabi sallallahu alaihi wasallama aka qahtani wadi cikin nuniya sunna ce ina fatan in haɗu da Allah subhanahu wata'ala da ita rana alkiyama ina game da Allah haka alkahtani wani cikin nuniya yana ka dukkan su ake gamewa a kamwace su bambanta wani akan wani kaso wani ka ƙi wani wannan ba tafarki ba ne da Allah subhanahu wata'ala ke kauna ba ba hanya ba ce wanda Allah subhanahu wata'ala ke so dukkan su za ka gamewa ka kaunace su ka so su kowa yana da dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kaunace shi a so shi kowa cikin su amma an gace wannan dalilin za ka dauka ka bar wannan ka sa son zuciya ka sa son rai kenan ka sa bid'a ka kauce ma ka saki hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ina ganin ya kamata ku fara wanda muka wadi daidai Allah ta'ala ya mana da su baki inda muka yi ba daidai ba kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar Allah ya sa albarka a cikin rayuwar Allah ta'ala ya zaunar da kasar mu lafiya da sauran kasashen musulmi baki daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك